أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم كراتمنا للتاف ياقوتة الفريدة za mu tashi a baiti wanda sai dai Muhammadu Nazifi yake cewa liqa'u zawi sidiqin laqahu libadinin wa qad yashtafi al-alilu minhum bi nazrati wa kull ma tasha fa misluhu sahi ta'malu asasu tuqafi luqmatin wa bi qulqati فوائد صهبات كنفع بثروة وجاه وعلم واغتنام لدعوتي ومنها التعاضد التعاون في التقى ومنها انفتاح أعين للبصيرة كذا سريان النور عند اجتماعهم على الذكر وهو من نتائج صحبتي musamman shi biyar ba sai dai yana cewa liqahu zawi sidqin liƙa'u zawi shidikin gamuwa da ma'abota gaskiya abin da yake nufi da ma'abota gaskiya al'ikiwanu sadiku na filbu kuwa ‘yan uwa wanda suke da gaskiya cikin ‘yan uwantaka ta Allah wanda yake zama da ɗan uwansa don Allah ba don wani abun hannunsa ba ba don wani abun duniya ba wanda in yi ba daidai ba zai fito tsakani da Allah ya gaya masa gaskiya in ya ga wani abu da ya kuskure zai gaya masa in ya ga wani abu da ya dace ya aikata zai masa nasiha to gamuwa da irin waɗannan ‘yan uwa na gaskiya laƙahun libaɗi ne kamar caji ne da mutum yake yi wa baɗinsa wato zuciyarsa laƙahu asali laƙahu iskar da take yi wa dibino barbara yake yin ‘ya'ya kamar yadda Allah ce wa arsalna riyaha lawaqiha ka gane ai mun mun aiko iska lawaqiha wanda suke wa yayin tatuwa ko bishiyoyi barbara wanda take daukan ciki ta yi yaya shine mai shari yace maka ai ma talqahu bihinna khalat abinda bishiyar dibino take gamuwa da barbara da shi da iska da take kadawa akwai wanda take in ta kada za ta busar da yayin itatuwa ne ya zube yi iskar akwai wanda kuma in ta kada za ta sa su su nuna akwai wanda in ta kada zai sa bishiya ta yi fure ta yi yaya iskar iri iri ce kudai kawai kuna ji tana kadawa in ba mai zafi aka yi tana kona kuma wala ku sa amfanin ta ba to kowace iska tana da irin aikin da take yi wanda Allah ne yake hore ta ka gane ashe yasa lokaci yana cewa wa sakharna riya mun hore iska domin ta yi aiki iri iri to shine na malake gaya maka gamuwa da ƴan uwa ko abokanai ma'abota gaskiya laqahun kaman barbara ne libatinin gabaɗi ne da kamar a zamanance mu ce caji ne akwai wanda zuciyarsa za ta yi batir low akwai wanda zuciyarsa take yin shut down ko shut down ba wuta ko kaɗan ta ɗauke wuta ba alheri sai shar akwai wanda kuma batir full ta yi full charge to idan suka haɗu da juna ka gane ai to wanda yake da full charge sai ya dinga caza wanda yake da low batir ina fata an gane kamar tocilan nan da ake yi wa wanda tana haskaka kanta kuma tana ba wa waya caji wanda an mata da gurbin caji za a sa mata caza ya caza ta kuma ya amfane ta don za ta yi haske sannan kuma in wata waya ta samu lo za a iya coja jona a jikinta kuma a samu caji to haka misalin gamuwa da ma'abuta gaskiya yan uwa a sadiquna fil ukuwa wanda suke gaskiya cikin yan uwantaka ta Allah laƙahun kaman caji ne libaɗini ga baɗini mai shari a ƙarshe ai wali zahirin kai har da zahirin ma in kai abokanta da mutumin kirki salihin bawa waliyin Allah to sai an ga tasirantuwar wannan abokanta a zahirin kama ballantana a baɗi ne yace wa qad yashtafi al-alilu minhum bi nazratin wa qad haqiqa al-alilu mutumin da yake da illa jinya cuta yashtafi yana iya waraka bi nazratin da kallo ema minhum da yawa irin waɗannan bayin Allah bayin Allah salihan bayi waliyan Allah mutanen kirki ganin su kadai da soyayya da kauna ba da ido na izdira'i ko istihza'i ba kallo na girmamawa da na soyayya ba na izgilanci ba ba na reni ba kallo ɗaya kawai sai ya warkar da illa da take tare da kai illa anan wanda ake nufi ta zuciya inda zuciyarka akwai munafurci ko akwai shakku ko akwai gillu da hikidu da gishu da hasadu gani ɗaya kawai kuka haɗa ido da su in dai ka musu kallo na soyayya babu inkari babu izdira'i babu istihza'i da yawa an ga wannan kallo ɗaya kawai yana warkar da wanda yake da illa ta zuci wa kulma ta shafa misluhu sahi ta amalu to wa kulma ta sha ba asali ma ta sha'u ne saboda waka ya cire hamza din saboda kar ta kare wannan wawun na farkon wannan baiti ka hada shi da waccan kalma ta sahi ka ce wa sahi ya kai aboki na asali sahibi ne ka gane aka yi tarkiminsa aka cire ba'un din wa sahi ya kai aboki na kul ma ta sha ka ci duk abin da kake so ka gane ai fa misluhu ta'amalu ai fa ta'amalu ko ko ko fa misluhu misalin abin da kake ci to ta'amalu shine zaka aikata abin da yake nufi ka ci duk abin da kake so kamar imalu ma shi ne idan ka aikata kyawawan ayyuka ina fata an gane na alheri to su za su yi tasiri a zuciyarka ka zama mutumin kirki in kuwa kana aikata ayyuka na sharri a zahiri to su za su yi tasiri a zuciyarka ka zama mutumin banza abin da yake nufi a nan ka ci duk abin da kake so eh to idan ka tashi fa shi za ka kasayar ba za ka ci tuwon dawa kuma ka yi kashin tuwon gero ba shi ne ma'anar fa misluhu sahi ta amalu asasu tuƙa kaga tushe na tsoron Allah ko fandisho na tsoron Allah ya tafi tafi lukumatin a cikin irin lomar da kake ci kaga ya fitar da kan wancan zancen ya ce kulma ta sha ka ci duk abin da kake so nan bai ware ma da mai kyau da mara kyau ba ko ka ci duk abin da kake so to amma ka sani asasu tuƙa fandishon na tsoron Allah ya tafi tafi lukumati a cikin lomar da kake ci ta halal in kana cin abinci na halal kana kiyayewa baka cin haram kana tsantsanin shubuha da haramun to a nan za ka samu tsoron Allah ta kawa a cikin zuciyar ka samu asasi tushe kawai saura gini ka samu foundation saura kawai ka gina aikinka akan tsoron Allah wa bi kullati sannan asasi na tsoron Allah yana kasancewa ne bi kullati a hulɗar da kake yi da waɗanne irin mutane kake hulɗa ka gane yayi bayan lukumatu lomar da kaci eh to kuma da wani irin mutane kake hulɗa kana hulɗa ne da salihan bayi arifai mutanen Allah ko kana hulɗa ne da fasikai munafukai mutanen banza ina fata an gani to sai mai shari yace maka ya kawo maka wani hadisi na manzon Allah da yace al-mar'u ala dini khalilihi shi mutum ya tabbata akan addinin badadinsa in ka yi abokanta da mutumin kirki to addininka zai zama irin nasa in ka yi abokanta da mutumin banza to addininka ma irin nasa ne saboda haka ƙarshe hadisi ya ce fali yanzu a hadukun manyu khalid kowane ɗayanku ya duba da wanne irin mutum zai yi badaɗanta ka san irin mutumin da zai a ce wani abokin wani ne in ana neman sa a je wajensa ka gane shi ne badaɗi duk abin da ya same ka ya same shi in abun farin ciki ya same ka yana murna in abun bakin ciki ya same ka yana ta ka bakin ciki wannan shine khalil ya wuce sahibu aboki almaru ala dini khalili to saboda haka idan kai hulɗa da mutanen kirki to ka samu fandishan na tsoron Allah ko da baka da tsoron Allah ko da akwai alamar munafurci ko fasikanci albarkar hulɗa da kake da mutumin kirki salihin bawa mai tsoron Allah sai ya wanke wannan dattin a zuciyarka ka gane ai ya cusa maka takawa da kuma salihanci fawaidu suhbatin kaga amfanonin abokanta ka nafi'in ka gane ai amfanonin da ake samu a dalilin abokanta abokanta ta zahiri da ta batini ka nafi'in bi sarwatin kamar amfanuwa da ake da dukiya in kai aboki da mai kudi ya zama aminin ka ba daɗinka ko ba ka da sisi sai a dinga ma kallon mai kudi domin in kun zauna aka kawo abincin gidansa da kai za a ci ba ka da sisi amma sai ka ci abinci irin na masu wadata ka gane ai in ya tashi yin sutura sai ya dinka muku iri ɗaya saboda kai aminin sa ne ba ka da sisi sai ka sa sutura ta masu wadata ka gane ai in gidanka yayi launi ko kana kunci sai ya saya ma gida saboda abokanta ce ta Allah sai kai ma ka zauna irin gida na masu wadata alhali kai ba mawadaci bane wannan shi kaɗan kenan daga cikin fa'ido wato fa'idodi ko amfanonin abokanta ana iya amfanuwa da sarwatin da dukiya shine sarwa mai shaida da maka ya kasratu mali yawan dukiya shine asarwatu wajahin amfanin abokanta kana iya samun amfani ta bangaren alfarmarsa aljahu alfarma da daraja idan mutum ne alfarma ne aka ce sarkin garinku shine amininka kaga za ka yi shiga rigarsa ka samu amfani da alfarma in ana neman kamun kafa zuwa wajensa sai a ce ku je wajen wani dan yana jin maganarsa amininsa ne abokin shawararsa ne ko a ce kai abokin ciyaman ɗin garinku ne ko abokin gwamnan jihar ku ne ko abokin shugaban ƙasar ku ne ko kai aminin sanatan zon ɗin ku ne kaga za ka yi cin alfarmarsa da yawa yawwa wa ilimin haka nan da kuma samun ilimi idan kai abokanta da malami ya zama aminin ka ne kullum kuna tare duk wanda ya zo neman fatawa kana gurin za a bada fatawa a warware kaga kai ma za ka amfani in karantarwa yake kana zama a majalisarsa ta ilimi kai ma za ka ilmantu za ka samu amfanin iliminsa in kai abokanta da shi wagaci na min lida'awati da kuma ganimantuwa da addu'a ta mutanen kirki in ka zo na wajen salihan bayi waliyan Allah arifai da ake musu kyakkyawan zato ka gane ai na cewa mutanen kirki ne to duk addu'ar da za su kana amin kai ma ka shiga ciki duk wanda ya zo neman addu'a a taimaka a mana addu'a kana gurin yana addu'a kana amin dama ana yin addu'a ne cikin jama'a da nunul jama'a Allahumma inna nas'aluka Allahumma adina kaza la taj'alna kaza ka gane ai har da kai a ciki to za ka gane manci addu'arsa mai shari'a maka bi salatin hali wal ma'ali za ka gane manci addu'ar bawan Allah nan da kake zamantakewa da shi bi salahin hali da kyautatuwar halinka na nan duniya wal ma'ali da kyautatuwar makomar ka lahira wannan kaɗan kenan daga cikin fa'idojin abokanta to in ka je kai abo kamar misali da maza Allah ya buga mana a wani hadisi idan ka zauna da makeri mai kila shi ne abokin zamanka to dole sai an ga hujin wuta a jikin rigar domin yana zuga ziki wani gawayi mai tartsatsi ne yi tartsatsi yadda zai kona rigarsa haka zai kona rigarka idan aka sa karfe mai datti mai wari a cikin wuta ana zuga ziki yana konewa yadda makiyar yake shakar dattin karfen nan da warin hayakin nan kai ma haka zaka shaka amma kai abokanta da mutumin kiri wato mai saida turare ka gane ai ko dai ka saya da kuɗin ka inji manzo Allah in baka da kuɗi ko dai ya shafa maka in marwaci ne ma ya hana ka dai ba zai hana ka jin kanshi ba ai dai zaka ji kanshin turare ko to haka zamantakewa take in ka zauna da mutumin kirki labudda sai ka amfani da shi haka nan in ka zauna da mutumin banza labudda sai ka cutu a dalilin zamantakewa da kai da shi to wannan kaɗan da kenan daga cikin fa'idojin abokanta da kuma hulɗa da zamantakewa. Za ka yi amfanuwa da dukiyarsa, za ka yi amfanuwa da alfarmarsa, za ka iya amfanuwa da iliminsa za ka iya ganimantar addu'o'insa na alheri wa minha yana daga cikin fa'ida ta abokanta da mutanen kirki at-ta'abudu ta'awun at-ta'abudu kalfafa juna wajen aikata alheri at-ta'awunu da taimakekeniya fituka cikin tsoron Allah Allah ya ce wa ta'awunu alal birri wat taqwa ko yawwa fi dati ma shine fituka at-ta'abudu din kalfafa juna da ƙwarin gwiwa da ƙalfafar mutum ka ba shi ƙwarin gwiwa wajen aikata alheri shi ne ma'anar atta'adudu kamar yadda Allah ya faɗa cikin kisan al'allabu Musa asali al'abudu ɗin dantse kinaya ne na ƙarfi da yin aiki aka ce wani yana da ƙwanji alama ne na ƙarfi shi ne asalin al'abudu Allah yana cewa ƙala na shuddu abu zaka da akika shi ne atta'adudu a nan ai annabi Musa shine ya fara roƙa da yake Haruna aki ushdud bihi azri ko ushdud bihi azri Allah ka kalfafi azri goyen bayana bihi da wannan Haruna dan dan uwana a ƙarshe me Allah yace qala qad udita su'laka ya Musa Allah yace to hakika an baka duk abin da ka roƙa ya kai Musa addu'a da ya aida yawa rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي الله كسن يا من متمكي daga cikin ahalina ya ce haruna aki shi ne annabi haruna ɗan uwana shi manzancin ma roƙa masa aka yi annabi musa ne manzo da allah ya bawa shi kuma ya jawo ɗan uwansa haruna ya roƙa masa ƙala ya ce kad udita su'ulaka ya musa to shi ne a cikin yake amsa masa cewa ƙala allah ya ce sana shuddu abudaka da sannu za mu kalfafi abu da ka dantsanka, ka gane ya shi ne abudu, da akika da ɗan uwanka nan da ka roƙa masa, ka gane ya yi, to shi ne manar a ta'abudu a nan, ƙarfafa juna, kamar sana shudu abu da ka. Daga cikin amfanin da ake samu na zamantakewa da kulɗa da mutanen kirki, za su dinga ƙarfafar ka wajen aikata alheri, sannan akwai a ta'awunu fituka. taimakekeniya cikin jin tsoron Allah da bin Allah. Wani na yana daga cikin amfanin da ake samu na zama da mutanen kirki a layi, in fitahu a ayunin buɗuwar idanuwa, amma falil basirati na zuciya, aka ce albasaru gani na ƙwayar ido, albasiratu gani na zuci, shi ne basira, aka ce ai wala basira ne da shi, me ake nufi? Ba wai idansa yana gani ba, ka gane yana da yana da fahimta wanda yake a zuci ai wani yana da basira Hausawa sun fata amma ba za ta ai wani yana da basaru ba ai basaru kowa ma yana gani in ba makaho ba to buduwar idan zuci abin da yake nufi mai shari'a ta maka aqidatul qalbi aqida kyakkyawa da take zaunawa a zuciya to in ka zauna da bawan Allah salihi mai tsoron Allah mai kyakkyawar aqida mai salimul qalbi kubutacciyar zuciya ba zai koya maka hasada ba ba zai koya maka kyashi ba ba zai koya maka cin naman mutane ba ba zai koya maka gulma ba zai buɗe zuciyarka ya dinga cusa mata alheri da ayyukan alheri to waye ci riba kai ne ka ci riba da ka zauna da mutumin kirki ko da ba zai baka ko sisi ba shi ne ta maka kaza haka nan da gaskiyar amfanonin da ake samu na abokanta da mutanen kirki sarayanun nuri nashewar haske na so na haske in dajti ma'ihim yayin ga motsu ala zikiri a wajen zikirin Allah lokacin da suka hatsu ka gane yayi da mai full charge da mai battery low da mai shut down ka gane yayi suka haɗu suka yi da'ira suna wazifa ko suna zikirin juma'a to hasken da Allah yake sakowa a wannan da'ira tasu yauwa sai ta shiga zuciyar da ke da full charge sai dinga caje dukkan waɗanda suka yi da'ira tare da mai low battery din da mai shot down din gaba ɗaya za su samu full charge a wannan zaman da'ira kafin su watsa su rabu da juna ina fata an gane shi yasa mishari da yake maka sarayanun nuri nashewar haske a sama yake min ba'adu bi ba'adu hasken da yake tasowa min ba'dun daga shashin su li ba'dun zuwa zuwa ga shashi in kuka sa kuka zauna da wani bawa wanda yake da hasken zuciya wanda yake da hasken ma'arifa a cike da zuciyarsa to kafin ku bar gun nan gaba ɗaya zuciyar ku sai ta cika da wannan hasken domin hasken yana naso ne ya tashi daga jikin wannan ya shiga zuciyar wannan in ta cika ya fita ya shiga zuciyar wancan inda ijtima'in yayin gamuwar yan uwa ala zikiri abu sa zikirin Allah to wa hawa mala yace gaba ɗaya wannan nashewar haske minna ta iji suhubati yana daga natija da ake samu na abokanta da bayin Allah bi ma'ana nata'id wa samarat amfanonin da ake samu na suhuba ka gane ai na abokanta wa ukuwa da yan uwantaka da ake yi fillahi cikin Allah daga cikin amfanonin da ake samu na shewar hasken nan yana daga cikin nata'id wa samarati suhubati abokanta wa ukuwati da yan uwantaka fillahi cikin hanyar Allah alhamdulillah mun samu baitoci biyar